بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ين اللاربا daren alkamis wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan zulƙida watan goma sha ɗaya a cikin jerin girwatannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira na da shekara 1445 daidai da 22 ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi a littafin muna aka ɗa'ul musalli kusakuran masallata na babban malami alhafis muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun karanta kuskure mai nan ba ta tara ƙauluhum inna allaha ma'as sabirin faɗin ba mu idan sun riske liman a cikin ruku'i an suna faɗar wannan yanki na wannan aya shi muka gwama da masu gyaran murya ko jan takalmi ko wani abu da za a sanar da liman kamar ya jira ka ko wani abu makamancin wannan to sai maliki kirga waɗannan abubuwa matsayin kusakurai wanda bai dace a ce masallaci yana aikata wannan ba yau za mu tashi kuskure mai namba ta goma a shafin littafi na casa'in da biyu wannan kuma shi ne darasinmu na arba'in da biyu a littafin inshallah maliki cewa tarku duhul fi sala ilal qiyam daga cikin kusakurai da wa'ansu daga cikin masallata suke aikatawa shine a idan har mutum masabuki ne ma'ana liman an ta da kabarin harma bayana to idan ya zo wa'ansu hezu tsaya suna shiga masallaci suna kabara hezu tsaya a tsaye har sai sun jira liman ya zo ya same su idan liman ya ruku'i ba za su same shi a ruku'i ba haka nan idan iya sujada ba za su same ya sujada ba idan sun yi kabarin harama ko yi su tsaya har liman ya taso daga inda yake ya same su a tsaye an fahimci wannan wannan wa amsu daga cikin masallata suna wani shi kawai idan ya zo ya yi kabara ya tsaya idan liman iya sujada ko iya abin nan ta hiya ya taso dai ya same ya tsaye to wannan mala ya ce kuskure ne a matsayinka na masallaci idan ka zo ka yi kabbara to duk inda liman yake ka same shi duk inda yake ka je ka same shi ago an fahimci wannan wannan shine daidai kuma shine tsari da shirya ta koyar sai malai ke cewa kathirun minal musallin ya ta'akharuna inda dukulihim fi salah suna jirkintawa a lokacin da suka shiga sallah hatta ya kuma imam min tashahudihi aw sujudihi har sai liman ya dago daga sujjadarsa ko daga tahiyansa sai ya dago daga tahiyansa ko sujjadarsa su kuma suna tsaye wa hadhihi al-umur allati yubaligu fiha wa yatakallafuha kathirun min al-musallin wannan ijmalan ya ce a da yawa wa'an sun kai makura wajen aikata wannan aiki wa'an su kuma sun mai da hita kalifi sun dora wa kansu wannan kawai in sun yi tsayawa za su sai liman ya taso ya same su to da yawa daga cikin masallata yan jimala suna irin wannan kuskure wa thabitul ma'muru bihi abin da yake tabbatacce ingantacce wanda aka yi umarni da shi annal musalli yadkhulu fi salatil jama'a shi masallaci shine musalli zai shiga cikin sallar jami'i ala ayyi hay'a yakunu alaiha a dukkan gaba da liman yake cikin ta to an kai kafara gun zaka same shi ana bayyana za mu ƙara maimaitawa domin littafin magana yake game da kusakurai na masallata wa'ansu da yawa suna manta kabbaran harama idan suka zo bin liman bayan liman ya fara sallah ba sa musamman a gaban rukui so burinsu ko su samu liman a rukui to mu ji mu ƙara ji duk inda ka samu liman a duk inda yake idan kai masabuki ne an fara sallah baka da to ka'ida da wajibi sai kai kafaran har matsayi shine ka shiga sallah kenan ana fahimta in ka shigo masallaci a duk inda liman yake ruku'i ne a ya tafi sujada ne dagowa daga sujada ne a tahiya ne idan ka zo ka'ida kana tsaye zaka ce Allahu akbar to kai kafaran harama kai ga sallah daga nan kuma zaka samu inda liman yake gaje ka bi shi a fahimta idan ka same shi a tsaye fadila ilham wannan raka ka same ta idan ka same shi a ruku'i har kai kabbaran a tsaye kai ruku'i bai dago ba ka samu wannan rakar an fahimta amma cewa idan liman ya dago daga ruku'i wannan raka'ar ba ta layin ka baka same ta ba to an so su dauka kawai tunda liman ya dago daga ruku'i in ya sujjada ma in ya tahiya ba za su same shi a wannan gun ba ke su bari sai ya dago sai ya same su a tsaye to wannan da yawa in ji malam masallata suna aikata wannan kuma kuskure ne abinda aka bada umarni shine idan ka zo ka samu liman a matsayinka na masabuki to duk inda liman yake bayan kai kabara a tsaye to zaka same shi ko a ruku'i ko ya dago daga ruku'i ko a sujjada ko ya dago daga sujjada ko a tahiya a dukkan hay'a da liman yake to sai ka je ka same shi a an fahimta domin shi liman jiransa ake ba yake jira ba ana fahimtar wannan to malam abin da ya shi kenan da yawa suna haka kuma ga irin abin da shari'a ta bada umarni ka yi kabbara ka samu liman ayyun da yake walau kana fi tashahhudul akhir malai ce ko da liman iya tahiyan karhe ne wanda ka san raka'a ta hudu ce in sallah ruba'iyya ce ka san raka'a ta uku ce in sallah sulasiyya ce kasa raka'a ta biyu ce in sallah a sallah mai raka'a biyu ce suna fiya to dole ne ka samu liman a wannan gudu to wannan ma wata gaba ce ta kuskure idan wani ya san liman a tahiyan karshe yake ba zai mai kafara ya biki ba sai ya tsaya kawai sai har liman yayi salma dinga duba duba cewa da wa za su yi jami to ga zahiri zaka gama baɗi ne ko ai wannan tahiyar da liman yake ta karshe kafin yayi sallama in dai kai ka bara ka same shi da kai sallama ka samu wannan jami'a ka samu wannan jami'a ana fahimta duk jama'ar da take wannan jami'in na farko kun samu ladan juna da kai dasu amma wani in ya san liman a tayyan karshe yake shikenan iya shigo masallaci ya tsaya shi ga dan agaji ko yawa Allah ku higa dan agaji ya kero ku ya tsaya kikan matsayi yawa shi shi abin nan dinsa abin nan a madogararsa shine wai liman a tayyan karshe ke wai sallama zai yi to ko ka san a tahiyan ƙarshe yake to kai in kai kafar za ka zame a wannan yanayi ala ayi haya aka ce a duk inda liman yake kana kabara can za ka je ka same shi shi ne ma da cewa lauka na fita shahudul akhir ko da liman iya tahiyan ƙarshe wanda da gaita zai sallama an fahimci wannan fa annabi huraira abdurrahman bin sakar ad-dawsi shine abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي إذا جئتم إلى الصلاة إذا كن زوج صلاة ونحن سجود فاسجدوا إذا كن سامي ممنا سجدة وكما كنا كبارا كتب سجدة أنا فهمت manzon Allah ne faɗi wannan hadisi idan kun same mu muna sujada bayan kun yi kabbaran harama sai to sai ku tafi sujada din amma wala ta'taduha shay'an wannan raka'a ba za ku kirga ta daga cikin ruku'i ku ana ganewa raka'an da ka samu liman ya dago daga ruku'i ka same shi to baka da wannan raka'a zaka bi shi da bisa ka'ida ta biyayya ga liman amma wannan raka'a idan an sallame sai ka sake ta baka da ita an bayyana wannan sai malai yake cewa fa qawluhu fasjudu faɗin ma'aikin Allah da ya ce fasjudu idan kun same ya asjuda ku yi kabara ku tafi sujada yake ce fihi dalilun ala malahaqatil jama'a fi sujud wannan iya nuna dalili cewa ka je ka riski wannan mutanen a cikin sujada din da liman da sauran ma ka riske su a cikin sujada wa yadhharu zalika hadith hadisan ko eh jaliyan ko wa yadhharu zalika jaliyan fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakan zai ƙara fitowa fili a bayyanihi ne jaliyan abinda ba a koye yake ba abin zai ƙara fitowa fili fi umumi qawlihi alaihi salatu wassalam wajen game maganarsa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fasalli ma adrakta idan ka samu liman ka salli aka sallaci abin da ka riska da shi duk inda liman yake ka zo ka jona sallah to ka riske shi a inda yake daga inda ka same shi zuwa ƙarshen sallan masa to ka riski wannan an fahimta waqdi ma fatak abinda liman yayi ba ka nan idan yayi sallama kuma sai ka tafi ka cika wani abu da ya baka wa fil hadith la amr bil tihaqil jamaa hadisin da yake bada umarni wajen ka riski jama'a ma'ana masallata a cikin jam'i fi ayi juz'in min ajza'iha a dukkan wata gaba daga cikin gaban sallah fin ruku'i au fi sujudi au fi rafa'i min ruku'i au ala ayyi hay'a kana alaiha al-imam malike cewa hadisin iya bada doka da umarni cewa duk gabar da ka samu liman akanta da farko dai ko a ruku'i ne ko a sujjada ko dagowa daga ruku'i ko kowace yanayi shine ayyi hay'a kowane yanayi da liman yake ciki akwai kana alaiha al-imam wanda liman yake kan wannan gabar to in ka zo anan zaka same shi idan kai kabarin harama to zaka same shi a wannan gun da zaka juna daga inda ka same shi a sallah wa fi riwayatin a wata riwayin ijmalan idza ji'tum wal imam raki' farka'u idan kun zo kun samu liman a ruku'i to kuma ku yi kabara ku yi ruku'i wa in kana sajidan fasjudu idan kun samu liman a sujjada to ku yi kabbaran harama sannan ku tafi sujjada amma wala ta'taduha bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ruku' wannan raka da ka samu liman a sujjada ba za ka kirga da ita ba matukar dai baka samu liman cikin ruku'i ba an bai janna Allah ya sa an gane kuskure mai nan ba ta 11 ta'akkurul ma'mum anil imam idza kana sunay idza kana sunay a ce mamu ya dan ja baya kadan ya kiyarda su jeru da liman idan har su biyu za su yi sallah ana ganewa a ce liman da mamun guda daya mutum biyu za su yi zalla wani mamun sai ya dan ja haka ba zai da su hada ka fada ko su hada diga digi da liman ba sai dan ja baya sai dan bar liman a gaba haka da su biyu din ne to wannan mala ya ce kuskure ne shi ana ganewa e ita kada kathiru min al musallin wujubu ta'akhuri an al imam shay'an yasira wa ansu daga cikin masallata sun yi itikadi ma'ana sun kudire a ransu cewa wajibi ne kaɗan jirkinta wa liman shi'an ya tsira ɗan wani abu ɗan kaɗan karke da ku yi abin nan kafaɗa da kafaɗa da shi wa'ansu mai da wannan abin wajibi ba ko ku biyu za ku yi salatu kaɗan ja baya kaɗan haka kaɗan bar shi gabanka ana fahimta inda ma ya kun inda ma ya kuna lisnai idan lokacin sun kasance su biyu ne fi salatul jama'a sallah za su yi su biyu amma a jami'i kai amma su biyu ne to sai ma mun ya dan ja baya kaɗan ya bar liman a gaba kaɗan sai su ci gaba da sallah a wannan yanayi to ba da ya ce haka ba daidai ba ne wa yankiruna almasawa aw takaddum alai wa ansu suna karhanta suna kyamatar a daidaitu tsakanin mamu da liman idan su biyu ne aw takaddum alaihi ko ya je gabaci liman din duk ba an sun karhanta wannan sun ci abu ne makaru wa hadha min al-af'ali allati la dalila alaiha malaci wannan ayyuka ne wanda babu dalili akan su wasawabu sabit an sallallahu alaihi wasallama ingantacciyar magana da ta zo daga gunsa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam an yi kumal ma'amum hiza al imam shi mamu ya tsaya kafada da kafada da liman gidan su biyu ne an gane ko qadamal ma'amum inda muntasafi qadmul imam shi ma mamu ya daidaita kafarsa a gunda limami ya daidaita kafarsa matakar su biyu ne fani bin abbasin radiyallahu anhuma sahabi abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su yake cewa qala yace ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril layl yace wata rana naji na sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen dare ta sahabbai da ƙwararre suke ba su wato kuma ku duba fa Abdullahi dan Abbas an ce har ma aikin Allah yi wafati bai fi shekara 18 bai ma kai shekara 20 ba har manzon Allah yi wafati ya bar duniya da shi da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud da suna na Aisha duk ba su kai shekara 20 ba da yarintarsu sosai manzon Allah yi wafati shi abdullahi ɗan umar yake cewa lokacin da manzala ya taro madina idan za a fita yaƙi sai ce to duk yara ƙanana a tsaye da su ba su fita yaƙi ɗan abbas kai ɗan umar yake cewa ni kuma sai na dinga ɗaɗɗage haka ina coge ƙafata domin a gana yi tsayi a birnin ta domin har a lokacin akwai ƙuruciya da yaran ta jikin shi to kaji su da yake yara ne kuma wannan zai nuna ma kan cewa a lokacin ma ba su kai shekarun balaga ba can da sun kai shekarun balaga ba za su ga gidan manzala wani lokacin ba za su shiga ba amma suna ƙananan yara ƙasa da shekarun balaga suna zuwa gidan manzala har da daddare har cikin dare har tsakiyar dare har ƙarshen dare kuma an sun je sun samu manzala sai su naƙalto wani abu na ibada da yake kaga da shi da su ɗin duk ta tajafa junubuhum ne adal mazaji suna nisantar da haƙarƙarunsu daga gun kwanciya idan dare yayi yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ibada wa Allah an gane ko suna tsoro ko Allah ya karba suna kwadayin kuma Allah ya karba sannan kuma suna ciyar da abin da Allah ya ba su na dukiya suna ciyarwa wannan shine halin magabata kuma shine hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wani mai littafi yake cewa Imam Zarnuji man dalabal ula saharal layali duk wanda yake son ya daukaka daukaka ta duniya ko ta addini to wajibinsa ne sai hana idan sarauci an gane ku har ma ke cewa kana son ɗaukaka kuma kana kwana kana bacci ya ce faljinunin hononu kenan ya ce lalle hauka ma kala-kala ce kai irin daka kenan an fahimta sau da ko duniya ce ma sai ka hana idan ka bacci ku tambayi yan uwanmu yan siyasa akwai wanda yake ce mu wallahi lokacin da ake tsakiyar fita kamfen kafin ai zaɓe ya fi kwana 20 bai bacci da dare ya fi kwana 20 yadda ya gaddare haka zai ga asuba sai dai bayan asuba kafin karfe 9 zuwa 10 ɗan rintsa sannan kuma sake ba zama abin duniya ba ake nema wani ya san ya tabbatar ba lahira yake nema duniyar ake nema to amma ka duba su ke hana idan su bacci wani garin karfe biyun dare za a ci wani garin karfe ukun dare za a ji wani garin karfe hudun dare za a ji wani garin ma suna zuwa da su zai sallar asuba a garin haka ake yi sai an shafe wajen sati uku zuwa hudu ana wannan yayyar to kun ga mai neman duniya ma fa ka yake hana idan zabacci to wanda tana kai mai neman aljanna yasa daga cikin siffofin mutanen kwarai da Allah yake siffanta su a Qur'ani akwai karancin bacci da daddare ana baccin ba ba a yi ba amma akwai kuma lokacin da ake warewa na ibada ya ayyuhal muzammilu qum layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zidi alaihi wa rattilil qur'ana tafsila an fahimta har ma aikin Allah ke bada labarin sallar annabi Dawud alaihi salam iya bacci farkon dare kuma sai ya tashi idan ya dan yi rum haka ya dan yi bacci farkon dare ko sai ya tashi kenan dan ya tashi yayi alul an duƙufa ga ibada kuma shikin har asuba ta haka bayin Allah na kware suke yasa alƙali iyad wanda ya rubuta littafin ashifa ɗalibansa ya suka fuskanci wani abu a tattare da shi idan magariba ta yi kamar yanzu ya suka iya walwala da farin ciki da annashuwa tana bayyana a gare shi idan kuma asuba ta yi gari ya waye ya suka kamar iya cikin damuwa haka sun stilin ɗinsa sun gane haka ɗabi'a su take can dai sai suka tambayi su ce a karbu kallon mun fuskanci wani abu a gunka idan magariba ta yi sai mu ganka cikin annashuwa da farin ciki idan kuma gari ya waye mun kamar ranka a bace yace haka ne yace idan magariba ta yi murna nake lokacin munajati na ga Allah yayi murna nake dare yayi zan gana da ubangiji idan kuma gari ya waye to damuwa ce yake na rikicin duniya balle ku da cikin gida rikicin gida da rikicin dalibai da rikicin unguwa da nefa babu da ruwa babu da tsadar man fetur da waye kaga duk in gari ya waye ake tuna wannan amma dare yayi shikenan kowace musiba ma ta kwanta ta yi bacci da masu tsadar da masu ɓoye abubuwan da masu duk kowa ya bacci ya sa mazan Allah ke cewa ku yi sallah da daddare mutane suna bacci ku yi ga aljanna cin aminci saboda ka lalle ilallah tashi cikin dare akwai fa'idoji da yawa a kansa babban abin da ibada cikin dare take haifarwa tana kore munafirci da riya a zukatan mai ita duk mutumin da yake ibadar dare tsakaninsa ga Allah to wannan mutumin an tsare shi daga fadawa cikin riya domin ibadar dare tana da wahala a lokacin ka tashi daga kai sai ubangijin ka kake yi to me kuma zaka nuna mutane da ranar kana yi wancan ne min babu aula to ka koyi Allah ya taimake ka baka nuna kowa ba kuma san ibadar dare tana kore munafirci a zukatan mutane saboda ka tashi cikin dare iya da fa'idoji masu yawan gaske an fahimci wannan dan abbasu Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa ya ji ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wani lokaci fi akilin lai a ƙarshen dare an gane ko fasallaitu kalifahu yace kawai sai na jona ina ina zuwa ina ga manzon Allah yana sallah gaji manya kenan iya sallah yasa wata rana na Aisha take cewa ya rasulullah gashi kai dai an ce amma gafara gaba da baya amma kuma kana yawan sallah har kafafunka suna kumbura Allah ya ce inna fatana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutuma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqim Allah ya ma gafara abin da ya gabata da abin ma da zaka yi zaka yi duk Allah ya yi kuma ya kake wahalar da kanka ya rasul har ka dinga sallah kafafunka suna kumbura yace Aisha afala tuhibbi an akuna abdan shakura Aisha ke ba kya so na zama bawa mai godiya amma wannan alkhairi kuma ne da bacci ai ba zai yi ba yanda ubangiji ya zabe na cikin halittunsa kaf ya ban wannan matsayin to ni ma zan iyayi na wajen nuna wa Allah na gode an fahimci wannan to wannan shine abin da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam dan Abbas ya ce musa manzo Allah karshen dare sai ne sai ne kabbara nabi shi kawai na tsaya bayan shi an gane ko fa akhaza bi yadi sai riki he kamo hannuna fajarrani faj'alani kalf hizahu da a bayan sa ya tsaya mazala yana gaba sai dan abbas ya tsaya a bayan sa to da mazala ya ji motsin sa a baya sai me ka hannu sai kamo shi daga bayan sai zo ya daidaita su a tsaye an fahimta sai ya sanya shi a gefen sa ya daidaita su a tsaye haka dan abbas yake ba da labari falamma akbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala salati lokacin da daga manzala ya ci gaba da sallarsa bayan ya jawo ne ya daidaita mu kuma ya ci gaba da sallarsa ya ce ka nastu ai ta'akkuru ba'du shay'in sai na dan ja bayi dai kaɗan ban yadda mun yi kafada da kafada da mamala sai na dan yi bayi kaɗan da shi ban yadda mun hada kafada da shi ba an gane ko fa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falamman sarafa manzala ya ci gaba da sallah lokacin da ya sallama kala lisi ya ce da ni ma sha'ani aj'aluka hizai fadakan nasa yace ba ni labari dan Abbas me yake gare ka ne na jawo ka na daidaita ka da ni za mu yi sallah kana gefe na amma kuma sai ka dan noke ka dan ka dan jirkin ta ka dan an gane ko kaga manzo Allah ke masa inkarin hakan hakan ba daidai bane in dai ku bi za ku yi sallah da kai da liman haka za ku daidaitu kawai wa an wa an Abdullahi bin Utbah bin mas'ud abdullahi bin bin utba bin mas'ud kale yake cewa da kaltu ala umar bin al-khattab yace wata rana shiga wajen umar dan khattab Allah ya kare da shi bil hajira lokacin da rana ta fito kamar lokacin walha ko sama da wannan lokaci fa wajadtuhu yusabbih sai na same shi iya nafila shine yusalli kenan na samu na samu umar dan khattab yana nafila ku duba yadda sahabbai suke a je gidan sahabi a ci an same shi iya sallah a je gidan manzon Allah a ci an same shi iya sallah amma kai sai a ce kaje ka sa talabijin kana kallon CNN ko ko kana kallon Al Jazeera ko ya an same shi da waya a hannu iya dubawa a galabi an kai ga gidajen maka zaka same wa amma ka duba shi dan Abbas ya shiga gidan manzon Allah ya same shi iya sallah shi Abdullahi bin Utba bin Mas'ud ya shiga gidan Umar dan Khattab ya same shi yana sallah wannan ba ce da bace kuma duk sallolin nafila ne ba ta farilla ba ce duk sallolin nafila ne sallah ce ta ƙara neman kusanci ga Allah ana fahimtar wannan ya ce sai na samu umar ɗan katsab iya na fila fa kumtu wara'a ni ma sai na tsaye a bayansa kamar yadda ɗan abbas ya tsaye a bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa karraba ni ni ma sai umar ɗan katsab ya jawo ni hatta ja'ala ni hiza'ahu an yaminihi sai sanya ni gefansa ta dame daidai tsayuwar gudu shi duk wannan iya nuna kan cewa har in za ku yi sallah da liman shi liman kai ma mutu daidaita kuke yi ba za ka tura shi gaba ba ko ba za ka ɗan ja baya ka daidaita da shi ba za ku daidaitu da shi kafada da kafada sai dai in wani ya zo na uku sannan kuma sai liman ya yi gaba ko biyu kuma ku daidaitu a baya matsayin ku na ba an bai mishan nan wa kada bawwaba bukhari imam al-bukhari yayi babi a littafinsa lizalika akan wannan babun sai ya ce wani babi ya kuma an yaminil imami bi hizaihi sawa'an ka idza kana ne wa huwa mazhabu hanabila malik yace imam al-bukhari yayin babi lillahin sa babin ya sa mai suna cewa a ya kuma an yaminil imam kai imamu zaka tsaya a daman liman hizaahu ka fada da ka fada da shi sawa'an kuma daidai da daidai ku daidaitu idza kana ne idan kun kasance ko biyu ne babi guda bukhari a littafinsa idan daga kai sai liman to ku daidaitu da shi kuma ka tsaya a gefensa na dama kuma la ya ce wani shine mazhaba ta hanabila ta imamu ahmad bin hanbal allah ta'ala ya kara masa rahama an bai bijana saboda ka liman da mamu in su bi ne daidaitun su ne sai daidaitu ka fada da ka fada an bai bijana a kuskure na goma sha biyu salatul munfarid khalfa saf a sallar mutum sallar mutum shi kadai a bayan sahu ga sahu amma sai mutum kawai yayi sahunsa shi kadai a baya ba tare da wata larura ba to shi ma wannan iya cin kusa kurai da ake aikatawa wa salatul munfarid kalfa saf sallar mutum daya a bayan sahu muntashira fil masajid yace abace wanda ta yadu da yawa a masallatai bal inna hunaka ba'dun nas yusalluna jami'a salawati munfaridin an safi yace malam yake cewa da yawa ma daga cikin mutane wa'ansu da yawa daga cikin mutane yusalluna jami'a salawati suna sallah gaba ɗayan sallolin su munfaridin an safi ma'a wujudihim fil masjid al jami' su yi sallah a bayan sahu bayan sun tsinci kansu a masallacin da ake jami'a ciki shi wani annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hali ga wannan فعن واصبة دغ واصبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغون متمي يصلي خلف الصف يا صلى باين سهو وحده شي كدي فأمره أن يعيد الصلاة sai manzo Allah ya umarce ya sake sallah an gane da kyau kun ga ka'ida wanda kullum a cikin karatu ake gane karatu an bayyamci wannan wannan hadisi na wasiba sai ce manzan Allah ya ga wani mutumi an kama sunansa ba a mace sunansa domin abin da ya aikata kamar wani abu ne wanda zai ɗan garke masa kima da daraja an fahimta tunda an ce ya yi sallah shi kaɗai a bayan sahu ko ma'aikin Allah ce sallarsa ba ta yi ba ya sake ta domin a kare masa muru'arsa da kimarsa sai aka ƙi bada sunansa me ake so ka gane ka sayin kawai laifin ake so ka gane sallah bayan sahu kai kaɗai ba kyau ba daidai ba ne an fahimci wannan ɗazun nan bayan la'asar ɗan da marike kallon wani karatu na sheik yusuf sun barga cikin allah ya ƙara masa lafiya iya ba da labarin wa'ansu mutane sun musulunta a lokacin sardauna mutum goma sha biyu ne a lokacin sardauna hakimin garin ya zo ya fada sardauna cewa a mutane na an sa mutum goma sha biyu sun musulunta sai ya ɗauki gari guda goma sha biyu da saddinta da komai da hula da carbi da kuɗi a lokacin fan biyu aka yi fada fan biyu ne naira hudu ko irin ta dake nan sai ya hada ya ce kowane wanda ya musulunta a bashi wani aka hada wa hakimi ya tafi da wannan kaya da hakimi ya je wajen mutane da suka musulunta nan sai ya hana su kaya bai ba su garin ba bai ba su kudin ba hasali ma yace kowa sai ya kawo fan daidai duk wanda zai musulunta ya kawo kudi sannan za a musulunta da shi wa'ansu daga cikin mutanen garin suka zo su samu malam abubakar mahamud gumi shi malam yusuf sambo ya ce a gabansa malam abubakar mahamud gumi yake ba su wannan labarin allah ji kansa da rahama yake cewa mutanen garin suka zo suka samu malam abubakar mahamud gumi suka ce mada shi aka rabu kallawa ga abin da a hakimu mai aikata ya ce yanzu idan mun je gaban sardauna za ku iya maimaita wannan magana ga hakiminku ga sar za ku iya maimaita wannan suka ce wala za maimaita aka kirawo hakimi da shi mal abubakar muhammad gumi da sauran wannan jama'ar aka ja ka samu sardauna suka ce sun zo wajen sardauna waɗannan mutane suna da bayani suka karanta abin da wani hakimin yi abubuwan da ka bayan ranka yadda a ba waɗannan samun musulunta duk mai ba su ba kuma sai ɗora musu haraji sai sun ba da wasu kuɗaɗe ba za su musulunta sai sardauna ya ce ai wannan hakima yana da imani ai ai mai imani ne a gane da kyau ya ce ina da labarin wani sake mafan bibiyu suke karba ya sun linka abin da yake ayi mai imani ne wannan malan abakar mamur gumiran sai ɓaci aka ce aka yi taso daga ko salama bai wasan zaune domin ya zaya an zo da mutum mai laifi irin wannan har ma kuma kana ce mai imani ne ya tashi bai wa sardauna sallama ya can an shafi sati ɗaya sati biyu sai ya koma sai ce ranar ka tahi baka yi sallama ba ya ce kwarai ranka da ina tahi dole na tahi mai sallama ina ne a baci sai ce to abubakar ko abubakar yake ce masa sai ce zo a koya ma yadda ake shugabancin mutane ya ce ba a cin mutuncin mutum a gaban talakawansa abinda salo ne shiga ya ce ba a cin mutuncin mutum a gaban talakawansa ya ce waɗannan mutane sun kawo ƙaran hakiminsu da mun kama hakimin da faɗa mun mai kaca-kaca to har abada ba da mutunci a gunsu kuma za su iya dugan sama amma sai na riƙe mai mutuncinsa wai Allah in sun tafiye mu kirawo shi mu da shi sai mai faɗa wannan ba da mazalashin ba ne an gyara biyun duka biyun ta gyaru to amma yanzu ba haka muke ba so kake wani abu ya haɗo ka da mutum ka zo ka ce mai mutunci a gaban mutane kawai cin mutuncin ba kuma hadda ƙari hadda shari hadda ƙazafi aikin mu kenan ba malaman ba ɗaliban ilimin ba masu kuɗin ba 'yan siyasa jira kake kawai wani abu ya sako ya haɗo ku da mutum ko ka hau midiya ko ka same shi gaba da gaba ko a cikin mutanensa ko a kaza ka dinga ci masa mutunci wannan ba daidai ba ne musulunci bai koyar da wannan ba ku duba dai wannan abun da ya faru ga shi sardauna ga waɗannan mutane ya ce wani hakima mai imani ne ya faɗa mala abokar mamur gume ce to ba a cin mutuncin mutum a gaban mamunsa ko a gaban a gaban talakawansa ba a yi ya ce daga baya mu kira wuce mu da shi mai wannan faɗa wata ran kuma malam mahamudu shi shi ma iya nan da rayuwarsa Allah ya ƙara masa lafiya a gabanmu da ni yake ba da wannan labarin yake cewa lokacin malam abokar mamur gume shi ma iya nan da rayuwarsa akwai bank of the north wanda ya zama unity bank a yanzu ya ce akwai akawun na ko jama'atu nasarar islam ne a nan ko na waye ko na masallacin malam din ne dan kudin da aka samu ana tarawa to daga cikin ɗaliban malam sai wani ya koyi signature na malam sai ya rubuta cek ya sa hannu irin na malam ya je wannan banki a fito mai da kuɗi da ya ji Allah ya sa ya samu manajan banki ya karɓa ya ga signing da irin na malam ne a lokacin he landline ma ba wa ya irin wannan hansar ishe ko sai kira mala baka ma ishe akar muka launa ka turo dan aika ya zo ya karbi kudi ta account ishe a wallahi ba zai aiko shi ba a ba kai ka aiko shi ba yace yace ka bashi kudin yace a ban bashi ba yace do sallame shi din yace a malan zamu rike shi muka yace a ba na so ka mishi in dai baka bashi kudin baka sallame shi ba na so mana san waye ba na son ma na san waye kawai ka sallame shi da fesa kuma karka karka ce mun wani ne haka mala abubakar mamur gobe amma an yanzu ne ba ya ɗora shi a biya a facebook ai gashi nan ya sace su yi sirginacar mala ya je zai fidda kuɗi kaza kaza har ma wani ce ai ya saba dama ya saba haka muke yanzu ba haka muke to ku duba ɗabi'u na magabata ba masu habai ba ne wannan ga sunan mun yi zamani da su to kun ga wannan asali ya samu ga magabata tun daga sahabbai shi wannan bawan Allah da ya zo yi sallah a bayan liman shi kadai manzon Allah ya masa tsawa ya ce sallarsa ba ta bai saki sai aka ɓoye sunansa ba a ma faɗi sunansa ba nan na gaji an ce dai rajulun kawai haka nan wanda ya zo ya fitsari a masallaci ja a arabiyun fa bala fi ta'ifatul masjid shi ma a rajulun ya kare ba faɗi sunansa ba a arabiyun aka ɓoye sunansa haka nan wanda ya zo ya ce manzala na halaka na je na zai kiwa iyali na da rana da azumi shi ma ba faɗi sunansa ba ko ba haka bane duk dai mutunci ake wa dan adam kare mutunci dan adam kun ga a cikin karatu ake koyar wannan ba a karanta ma babi ne cewa ka kare wa dan uwanka mutunci ba cikin wannan karatu zaka tsinci abin a cikin karatu zaka tsinci irin wannan hikimomi shi yasa ku duba hadarin riba ba yayan uwa riba tana da hadari manzo Allah ya ce riba tana da kofa sama da 63 a watar waya duk ta zunubi ce mafi kankanta a wannan kofofi 70 da wani abu kamar mutum ya je lalata ya ta masa kamar mutum ya je ya kwanta da mahaifiyarsa manzala ce amma kun san abin da ya firi ba haɗari sabai suka ce manzala muna so mu ji sai ya ce cin mutuncin musulmi ka keta masa albarma ka ci masa mutunci to wannan ya fi mari ba haɗari ya ji manzala sama da ya ce duk masu irin wannan ciwa mutane mutunci da wulaƙanta su to ranar alkiyama Allah zai musu faratuna na karfen wuta hannunsu za a mai da ‘yan yatsun a masa faratuna na wuta su da yakin mishu na wujahu mazala ke ce za su dinga yaƙi dama fiskarsu da kansu tun a filin alkiyama idan an ga irin wannan to irinsu ne masu cin mutuncin mutane a duniya sau da kamo kiyaye wannan ɗan adam iya da kima ko zunubi mutum yake ba a ce ka zo ka dinga faɗa zunubinsa ba kamai nasiha ko kamai addu'a in kaga zaka iya mai nisa je ka same shi wani abin nan ba daidai bane ka dana ka gyara in kuma baka da damar yi masa ne sai maka yi masa addu'a addu'a tana sa masa du'a inda yake an bayyana wannan Allah ya samu dace wasiba yace ga abinda manzon Allah ya faɗa wancan bawan Allah yace ka je ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba an yi da sala wa an ali bin shayban kala kharajna hatta kadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana mun fito har muka zo muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bay'ana wa sallaina khalfa muka masa mubaya'a ko muka masa sallah muka yi sallah a bayan shi far'a rajulan yusalli khalfa saf nan ma sai hango wani mutum iya sallah a bayan sa shi kadai wa hada shi kadai fa wakabtu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam san sarafa sai mazala ya tsaya akan wannan bawan Allah har sai da yi sallama ya tsaya akan sa bai bar gun ba har sai da ya gama yi sallama fa kala sai manzo Allah ce istaqbal salataka fala salata fala salata lil ladhi khalfa sab ka sake sallah ka ga masallar ka bata yi ba duk mutumin da yi sallah a bayan sahu shi kadai babu wata larura ko akwai gun da zai sa kansa a sahun gaba yi ya iya yi wannan to sallar sa bata yi ba sai ya sake sallah kaga wannan hadisi guda biyu manzo Allah ya tabbatar da wannan fahazan alhadisani sarihani malice wadannan hadisai guda biyu sun fito da abu fili fi man'i min salati kalfasaf wajen hali game da mutum yayi sallah a bayan sahu wa amma man ajaza salata kalfasaf mus mustadillan bi hadisi abi bakara amma wanda kaji iya neman ya halarta yin sallar mutum a bayan sahu shi kadai iya neman ya istidlali kafa hujja da hadisin abi bakara annahu raka'a qabla as-saff ya yi ruku'i kafin ya zo sahu suma da kala fihi sannan a dudduke bayan ya yi ruku'i ya ga cikin sahu a haka fadakara zalika linnabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ambata wa manzon Allah ga abin da Abi Bakar yayi fa qala sai manzon Allah ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara ma kudayin son samun jami'i amma kar ƙara irin wannan haka manzon Allah ya ce kar ƙara yi daga yau kaka ƙara yi kabari sai ka zo ka shiga cikin masallaci ka yi kabara a tsaye sannan ka yi rukui ba a yin kabara kafin ka yi ko masallaci sannan ka sau a duke a duke da rukui ka yi ko masallaci ba a yi amma wannan dai manzala ya mai addu'a Allah ya ƙara mai son samun jami'i a ransa amma kare zage yi ana fahimta malai ce to wanda suke kafa hujja da wancan hadisi yake cewa fayyaraddu alaihi bi kaulayi ya ce akwai magana guda biyu wanda za ta rushe wacce magana al'awwal ta farko annahu lam yakmil as-salata kal fasl shi abubakar ai bai gama sallar sa bayan sahu ba shi dai kwadayin wannan rakar kar ta bar shi shi yasa ya ruku'i a bayan sahu sai ya zo kuma ya jona amma bai kammala sallar sa gaba daya bayan sahu ba an fahimci wannan abu na biyu kuma yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nahahu an fi'li zalika marra ukra shi din ma kansa manzon Allah ya hane shi kare ƙara aikata wannan a lokaci mai zuwa kare ƙari tunda ya ce wala ta'ud an fahimta faƙala wala ta'ud sai maza da ce karka ƙara shi wa uzuruhu annahu kana jahilan bi zalika sai ma ce uzurin da manzon Allah ya bashi bai ce ya sake sallah ba wai Allah bai fahimci wannan hukuncin bane amma daga rana kuma ya fahimci hukuncin an fahimci wannan dama da yawa manzon Allah iya da wannan salo idan har ya san mutum bai fahimci hukunci ba to iya mai sassauci game da wannan hukuncin sai ya sanar da hisa na kuma ya ce abu kaza ba kyau haka ake kuma wani shi ma kalubale ne musamman ga masu dawa a cikin ba za ka zo ka ce mutum ɗan bidi'a ba ne ko makarantar da shi ba wani ma in ka ce mai tarihin bidi'a bai san bidi'a ba ba za ka ce mutum mushriki ba ne ko makarantar da shi ba haka kawai ka busa lasfika hu hu hu su wani mushrikai ne ai ka zayan bidi'a ne ba ai ba haka ake wazi ba ka'ida sai ka karantar da mutum abu kaza yinsa ba daidai ba ne abu kaza yinsa ba sunna bane abu kaza da kaza hine sunna abu kaza da kaza ba aikin manzon Allah ba aikin sahabbai bane wajibi sai wannan ya shiga tukuna sai ka koyar da mutane idan mutane ka san sun fahimci abin son zuciya ko san daukaka ko san girma yasa suna aikatawa to sai ka kausa su har sai wajen musu wa'azi domin ka'ida sun sani ai amma ka'idar manzon Allah duk mutumin da bai san abu ba manzon Allah iya tausa salafazi gare shi ƙa'ida ku duba wanda ya zo masallaci ya fitsari ba fitsari ko babban mutum ne amma manzan Allah ya fahimci bai san matsayin masallaci ba sahabbai suka ta yi za su mai tsawa sai mazala ya hana su ya ce la ta dire muhu ya da shigar kuma ya tsawa karbar shi sai da ya gama fitsarinsa sai mazala ce sahabbai su ebo ruwa kuma su zuba ago suka ebo ruwa suka zuba ago sai mazala ya kira mutum ya ce yawa ne zo zo ya zo gaba manzo Allah ce ka san wannan gun ina ne sai ce masallaci ne ce ka san matsayin sa dakin Allah ne ba yace musulmi wannan gun yafi inda yake kwanciya ma daraja da mutunci a gunsa in dai musulmin kwarai masallaci yafi ko ina kima zuka ta musulmai to bai kamata kai fitsari a nan ba tunda gun da zaka yi kwanciya kai bacci ba zaka yi fitsari ba ai nan ne min babi aula kar kai fitsari a nan manzo Allah ya masa wa'azi ya gane ya fahimta sai ya ce Allahumma rahmana bi Muhammad Allah idan ka tahi rahama mu bi kawai za ka yi wa da ni da Muhammad kawai za ka yi wa wala tarham ma'ana ahad ya Allah ya ce in manzai waji wani mu dace Allah ina roƙonka daga ni da Muhammad in ka mun rahama kar ka yi wa kowa sai maza ki ja sajjarta wasiya ai rahmar Allah ta fi karfin mu biyu ai ka kuntace abin da yake da fadi kaga tsawon da sahabbancin suka masa shine abin yake yawa zuciyarsa amma abin da manzon Allah ya faɗa masa take kyawun lafazi ya fahimtar da shi abu haka ake yi shi yasa ke cewa bashiru wala tunafir yassiru wala tu'sir ku sauƙaƙa wa mutane kar ku matsa musu ku dinga musu albishir kar ku kore su daga addini haka ake yi wallahi yanzu wani abin da yake da laifin wallahi bai sani ba wallahi bai sani ba tunda har manzon Allah iya mutum uzuri bai sani ba ka to kai ba baka masa uzuri ba me ka koyar da shi ka sa mai akadari tun daga farko har ƙarshe ka koyar masa ka sa mai iziya ko risala ko ka sa mai littafin sallah ka koyar da shi ya gane me kuskuren me ba kuskuren ba bai gane ba bai sani ba shi dai musulmi ne ya taso kasar Hausa da musulunci ko iya abin da ya ga dama haka yake dauka ake yi kaga ka'ida ce wajibin da yake kan kuma sana ku koyar da mutane ku daina fada da junanku ku daina cin sabular junanku ku daina kokowa da junanku ga ƙauyuka nan ƙasa da kilomita biyu za ka je ka tadda mutum ya aihu ya yi jikoki amma bai iya wankan janaba ba kasar kilomita biyu wallahi zaka samu wannan mutun ne ya haihu ya aurar amma bai iya wankan janaba kuma kun zo gari kuna ta fada da junan wani iya harbin wannan da magana wani iya harbin wannan da magana ga aiki wani bai iya alwala ba ya balaga ya haihu ya haifar wani wani bai iya tsarki ba ma wani bai san ina ake fara wankewa an kaje kai najasa ba wajen fitsari ko mafitar bayan gida bai sani ba wallahi a shari'ance bai sani ba duk wannan daban kwalon iyanan a kusa da mu iyanan jingim ku dinga fita ƙauyuka da abubuwan ikon Allah wani fa akwai matan da wallahi in ba aure aka masa ba sa sallah kuma ai musulmi ne ai wance bata fara ai na za ta yi sallah ya mata aure sai an kai ta dakin ta sannan za ta fara sallah kaji bai an kai ta dakin ta za ta fara sallah har yanzu akwai matan da in sun haihu ko da jinin haihuwan ya dauke to ba sa sallah sai kwana 40 ka'ida ai akwai 40 da ake ta jego ko to hiji ne sai wannan za su fara sallah ka'idar kuma wannan rashin sallar jinin haihuwan ne ke hana sallar ai a ran da mace ta haihu a ranan jinin haihuwan ta ya tsaye za ta ci gaba da sallar ta ba abin da zai hana ta sallah har yanzu akwai wannan wannan kwamacin da ƙauyuka har yanzu tana nan amma wani yan bidi'a ne wani mushrikai ne wani kaza kaza ne ga nauyi ga kalubale a gaban mu dewa ana samu wanda ba mu ba su je ƙauyuka ƙauyuka na kusa da mu wallahi su ribace su mai da su kiristoci ba tauhidi ba ba a sama musulunci ba babu tauhidi ba a sama musulunci ba sadaka wannan shine kalubale yayin wa dole mu tashi mu zage dantsi mu mutunci junanmu sannan kuma mu sauke wajibin da ke kanmu na karewa junanmu mutunci cin mutuncin na adam ba daidai ba ne allah da mazo sun yi hani game da wannan an fahimci wannan a malik ke cewa shi wancan sahabi da manzan allah ce alzadaka allah hirsan za ta out to manzan allah ya masa uzuri bai san wannan laifi ba ne ya sa manzan allah bai shi sallarsa ba ta yi ba an fahimta wa kala bin qudama malik ibn qudama yake cewa ba'da zakara hadisi Ali bin Shayban bayan ambaci wancan hadisi na Ali bin Shayban sai yake cewa rahul asram wa kala imam al asram yace qultu li abi abdullah sai na cewa baban abdullahi hadisun mulazim bin umar ya'ani hadha al hadis sai yake cewa ni kuma naga dan umar ya lazimci wannan hadisi duk inda mutum ya zo zai yi sallah a bayan sahu ko zai yi sallah a bayan abin nan ɗan umar ya tsaya akan wannan ya tsaya matuka akan hadisi fi haza aidan hasan sai ki cewa wannan kuma hadisin hallauta ta hanyar hasan ne hadisi ne mai kyau qala na'am sai ce haka ne wa li'annahu khalafa al-muwaqqif falam tasih salatuhu yace duk mutumin da ya tsaya bayan sahu a tsaye a bayan sahu to falam tasih salatuhu sallarsa ba ta inganta ba law waqafa amama al-imam hakana da kuma zai shiga gaban liman ma ya tsaya zama sallarsa ba ta yi ba ba a shiga gaban liman kuma ba a zama a bayan sahun mutum shi kaɗai ba larura duk wannan iya sadan adam ko musulmi sallarsa ta rushe fa'ida zahaba ba'dul musallin inda ma ya ci ila saf malici wasu daga cikin masallata sun tafi kan cewa idan sun zo sun samu sahu wa qad wa qad tamala sahu ya cika sai kuma hakan ya ja su ila jabza jabzin shine shadda ahadul muslim na saf sai su jawo wani daga cikin sahun gaban su ana fahimta idan wani ya zo ya tadda sahu ya cika kuma shi kaɗai ne a bayan sahun kawai sai mai ka hannu ya jawo wani daga sahun gaba kenan he ya zama kusan haɗu su biyu kenan ana wani ko ba yi wani kun suna yi to shi ma malai ce wannan kuskure ne aikata wannan kuskure ne to misali malam usaimin abin da yake cewa yace idan ka jawo shi daga sahun ai ka baro ta kafa a wurin kuma kuma an yi hani akan sahu bai cika ba a jure wani abu na biyu iyakan wani matsayi na martaba da kimar samun lada sahun gaba kuma ka jawo shi zuwa ga abin da bai kai wani daraja ba an fahimta abu na uku inji malam usaimin yake cewa kuma zaka sanya masa ta damuwa a ransa musamman a yanzu lokacin tsoron nan ha kawai mutum ya gabe ja sa hannu an jawo shi ya ce me na yi ko ba haka ba ne kaga za ka yi kokarin maka bata masa sallarsa to duk wannan abubuwan malam sami ya kawo karkashin wannan duk da cewa abu hakan bai halatta ba dama malai ci sai ja su a jawo mutum a sahu sannan wai iya gudun kada ya sallar shi kadai kamar yadda ake faɗar rashin inganci ko kuma sallar mutum ba ta yi ba sai malai ke cewa wa kad a me shi ne tamma ne ko ban ji ba a wa yastadilluna bima yarfa ilayhi sallallahu alaihi wasallam bi lafzi kuma suna kafa dalili ko hujja akan abin da manzo Allah ya faɗa na cewa sallar mutum a bayan sahu bata yi ba idan taha ahadukum ila saf idan ɗayan ku yazo sahu wa qad tamma kuma tadda sahun ya cika falli yabj falli yajbiz falli yajbiz ilayhi rajulan yuqimu jambahu wai sai jawo wani mutum a ba a gabansa sannan su yi tsawo tare da shi fa huwa da'ifun malai ce wannan hadisi ne in ma da shi hadisi ne mai rauni gaskiya fihi bashar bin ibrahim a cikin ruwatinsa akwai bashar bin ibrahim wa kana mimman yada al hadis ya cin wanda yake kirkira hadisan gariya kaga wannan ba za ka ba hadisin har abada an bayyana qala al albani malam albani yake cewa idza sabbata da'af al hadis idan shi wancan hadisi rauninsa ya inganta mai rauni ne falai falai falai sihu hina izin alkaulu bi mashru'iyyati jabzi ar-rajul min as-saffi li yusifa ma'ahu yace to bai dace ba bai halatta a shari'ance bai dace ba ka jawo mutum a sahun gaba domin ku yi zuwa da shi li'annahu tashra' biduni nassin sahihin domin wani abu kake so ka yi na shari'a ka dasa wani abu a shari'ance ko baka da nasi ingantacce wa haza la yajuzu ma da ce wani bai inganta bai halatta ba bal alwajib abun da yake wajibi an yi dimma ila saffi iza amkana ka haɗe da wani sahun in hakan zai yi wa illa sallawa hadahu idan har sahun gaban ka ya cika kuma ba wani wanda ya zo a kusa da kai sai kai sallah bayan sauƙi kaɗai wa salatuhu sahiha kuma sallarka a wannan yanayin ta inganta li'annahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha domin Allah bai dora wa mutum aiki face abin da zai yi ku kula rushe sallar mutum a bayan sahu da manzon Allah yi to sahon gaban nasa bai cika bane akwai gunda zai je shiga sahu sai ya kiyaye sallah shi kada a bayan sahu amma duk inda sahu ya cika ba inda zaka shiga to idan ka zo ka goye sahonka a bayan shi kenan wani ma zai iya zo ya jona tare da kai an fahimci wannan to wannan shine abin da maliki so gani yace sallarsa ta yi domin shi wajibinsa ya higa sahu to sahun babu ku to sai zo ya kafa wani sahun a baya ko da za a yi sallamar shi kaɗai ne agun ba wanda ya zo jona masa to sallarsa ta yi bayi da matsala domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusa al-bakara wa hadis al-amru bi i'ada mahmul ala ala ma iza kasara fil wajibi hadisin da yake nuna sai mutum ya sake sallah to shine abinda mutum ya takaita akan wajibi shine yake zuwa ya jona a sahun da yake gaban shi wa huwa al-indimamu ila saf shi ne zuwa ka haɗu da wancan sahun wasaddul farj kuma da toshe wata ka fara take sahun gaba wa amma idza lam yajid furja falaysa bi mukassar idan har baka samu kafar da zaka yi ga sahun gaban ka ba to kai baka zama to mai tauye wajibi ba wa huwa ikhtiyaru shaykhul islam ibn taymiya wannan kuma shine abin da shaykhul islam ya zaba an gane ko qala wa tasihu salatul fazzi li uzrin har ma yake cewa sallar mutum kadai a bayan sahu ta inganta amma sai da uzuri wakalahu alhanafiya hakanan masu bin mazhabata hanafiya haka suka ce wa iza lam yajid illa mawqifan kalfa saf har in baka samu wani guba a masallaci sai a bayan sahu zaka yi sahu ka tsaya to fal afdalu an yakifa wahdahu abin da yafi farala ka tsaya kai kada din karka jawo wani wala yajzib min a man yusaf man yusafahu ba za ka jawo wani wanda za ku yi sahu tare da shi ba wannan haka shekul islam ya faɗa haka ne kuma abin da maza ba ta hanabila a hanafiya kai ta tafi kan wannan ƙala ibn ƙudama bala ibn ƙudama yake cewa a wa zakara zalika alhadis mali wal auza'i ko wa karra zalika haka ne ko wa karra zalika alhadis mali wal auza'i haka ne imamu malik da imamu al-auza'i duka sun maimaita wannan hadisin akan wannan matafiyarsu an fahimta was baji ba was taqbahu go was taqbahu ahmad wa ishaq amma da ahmad bin hanbal la ishaq bin rahawayhi su kuma sun kyamaci abin su suna mazhabar cewa idan har ka zo ka tsaya a bayan sau ka kai da ku nemo wani ku yi sau biyu wani ne mazhabar imamu ahmad da ishaq bin rahawai amma da imam malik da imam al-auza'i da ibn taymiya duka sun tafi akan cewa abinda shi manzon Allah yake nufi kan cewa rushe sallar mutum a bayan sahu shi kadai sai inda guwa sahun gaba dai kuma wannan gaskiya shine maza ba ta jamhurul ulama gaskiya shine abinda yawancin malamai suka tafi akan wannan ba a yadda wai dan ka zo sahu kai kadai ne a sahu ba kuma ka mika hannu ka jawo wani a gaban ka wani bai halatta ba malamai duk sun kausa harshe game da wannan an fahimci wannan kuma ga ma aya da malaika wala yaklifu lahu nafsan illa wusa wus'in ka shine wannan salar abun ai saboda ka zo sahu ya ce ka baka da wani iko in ba wannan ba sai ka sallar kai kada a bayan sahu wannan ba matsala bane Allah ta'ala ya samu da shi to ina ganin mun zo mu tsaya insha Allah za mu tashi a gaba ta namba goma sha uku idan Allah ya kai mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda na yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ya ji kanmu Allah ya ji kanmu haifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce mu kumar mu Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah Allah ka ɗora ma tabarki madidici ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala mana roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida ko asibiti muna ƙara ta'aziya eh muna ƙara ta'aziya ga liman mala yahaya wanda jiya yassa Allah ta'ala ya mata rasuwa akai jana'iza ta karfe 4 da rabi anan filin na gaban stadium Allah ta'ala ya jiganta da ni na samu sallama da ni aka jinaizarta Allah ta'ala ya mata rahama a rana ya ce wa muku manta ba ko juma'a ne ce musa ta addu'a domin ba ta da lafiya Allah ya jinyar ba ta tashi bacci ba to muna addu'an Allah ya gafarta mata jinyar da ta yi Allah ya saka fara yi shi ko mahaifinta da sauran ƴan uwa muna musu don Allah ya ba su hakurin jure wannan rashi in ta bar zuriya a bayanta Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya gafarta mata ya jiganta da sauran mamatan da muka rasa Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya sanya aljanna ce makomarsu muna ƙara addu'a ga mahaifiyar mai wannan gida Allah ya ƙara mata lafiya shi kuma Allah ta'ala ya taimaki shi kan al'amuransa na alkhairi abinda zai aikata ya zama to kuskure ne Allah ya fahimtar da shi wajen daina wajen kin aiwatar da shi abinda zai zama daidai da alkhairi kuma Allah ya ba shi kuma aiwatarwa Allah ya mai da kuma gidansa lafiya na'am ba ja da kace ba to akwai tambayar rubuce ko yawa na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah ya saka da kai amin ya rabbal alamin Allah ya hakuri dukkanin wanda yake da tambaya ya bi na duba kamar yadda aka faɗa idan mutum yana da tambaya sai ya rubutu na idan akwai bukatan karantawa anan sai a karanta in kuma malam zai tafi da shi ya sake dubawa sai wani darasi duka dai za mu duba dacewan hakan sai a yi masha Allah ina ga yafi akan mu buɗe kofar wannan tunda lokaci yayi an dakata in aka ce kowa zai ta daga hannu to za mu dau lokaci ba mu karkare haka yake wannan mai tambaya za mu karanta ta saboda tana da alaka da wato darasin da aka yi duk da malam zai tattauna matsalan anan gaba kaɗan kan abin da ya shafi wannan tambaya tasa amma dai tunda yayi kuma yanzu aka yi darasin za mu karanta wannan tambaya wato a- yana tambaya ne akan waɗanda suke zuwa ko kuma hukuncin waɗanda suke zuwa a sujjadan ƙarshe kamar yadda mala ya ce yana daga cikin kurakurai a zo mutum ya zo shi ya samu liman yana sujjada ko yana rukuku sai ya tsaya tunda yana ga bai samu wannan raka'an ba sai ya gama wannan ya taso ya miƙe sai ya zo ya jona shi ya tsaya mm to an faɗi wato kuskuren yin hakan duk yanayin da ka samu liman kawai ka bi shi ko da ba za ka samu wannan raka ba haka yake to shi yana magana akan waɗanda za su zo kamar mutum biyu ko uku ana sujjadan ƙarshe sai su zo sai su tsaya wasu ma ba za su shigo masallacin ba wasu kuma za su shigo sai su tsaya a can baya saboda tunaninsu kawai tun da yanzu ana zama na ƙarshe kawai sun yanke wa kansu za su sake wani jam'i to shin su jira su sake wannan jam'in shine yafi ko kuma su zo su su gurfana a wannan zama na ƙarshe idan liman ya sallame sai su tashi kowa ya kawo rakawoyinsa ya sallama to wanne ne ya kamata su yi wanne ne ya inganta su yi na farkon ko na biyu na a kusan a ce an dan mi taba wannan a cikin karatu ma an fahimta abinda yafi inganci ya zama wajibi shine su jona koda a raka koda ta yi karshe kaga na faɗa yi ko da a tashiyan ƙarshe kun tabbatar da liman tashiyan ƙarshe yake yi ko kuno ne kuka zo to haƙƙinku a na mamu da kuka zo za ku bi liman ku yi kabbaran harama ku sami yawa na gudu idan ya yi sallama kuma za ka tashi ka ci gaba da sallar ka kawar ka hudu mai raka hudu sai uku ce kawo kuma wannan jami'in ka samu dadansa kuma jami'in farko a duk inda ya masallaci yake to ya bi jama'a akan da ko da masallacin tasha ne jami'in farko ya fi saboda ka wannan in ka jira jam'in farko nan ya barka to abinda zaka samu na gaba zai kai wannan daraja ba shi jami'i ya ƙara farala ne idan al'umma su suka yi yawa abin a jami'i din an fahimci wannan abu na biyu kuma kaga an ce manzon Allah ya ce mafi alkhairin aiki a gwara ne sallah a farkon lokacin ta to kaga wannan lokacin da aka zo ka samu jami'in farko shine lokacin da yafi dacewa a yi sallah sabanin lokaci na biyu ko kuma lokaci na biyun bai kai wannan daraja ba jami'i na biyu bai kai na farko daraja ba an fahimci wannan a ka'ida dai a shari'ance ko da ka san liman a raka'a ta hudu yake a zaman karshe ki da tahiyya zai sallama idan ka zo za ka yi kabara ka zauna kawai shi kenan wannan shine ka'ida kawai tsayawar da ake kuskure ne mutum ɗaya mutum biyu mutum uku har ma goma har kun samu liman bai ce assalamu alaikum ba ku tsaya kuna jiran yayi sallama sannan ku wani jami'in da ban wannan kuskure ne a sunnanci a ilmance ba daidai bane wallahu a'lam assalamu alaikum shikenan ko subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi